الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator Muhammad dan Juma Goje dake wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe barkanmu domin ci gaba da kasancewa a wannan masallaci domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akata'ul musalli ma'ana kusakuran masallata na shehin malami alaramma alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullah ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau muna yinin laraba daren alkamis 29 ga watan shawwal watan goma cikin jeren girautannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1445 daidai da takwas ga watan biyar na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam yana mana magana a kaɓa'un fi salatul jama'a kusakuran da wa'ansu daga cikin masallata suke samu a cikin sallar jam'i mun karanta nukuta ta ɗaya zuwa ta biyu ta uku a ƙarshen ta uku lokaci ya cin mana a shafi na 88 za mu tashi nan ba ta hudu a fiji insha feji na 88 wannan kuma shi ne darasinmu na 40 daidai a littafin insha Allah maliki cewa taruku as-saffal awwal daga cikin kuskuren da masallata suke aikatawa shine rashin nuna kwadayi game da sahun farko saho na farko wanda yake bin bayan lima sakaci akan wannan sahun kuskure ne kuma hasara ce mai girma ta lada ana fahimta kafin mu je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce a wani hadisi da mutane sun san irin ladan da ake samu a sahun farko da kira sallah to ba za su yadda a ce sanannin mutane suke tsayawa a bayan lauhi sai an yi ƙuri'a da a ce Allah ya yi hijabi wanga irin ladan da ake samu a sahun farko da kiran sallah to da sai an yi ƙuri'a za ake samu wanda za su tsaya a sahun farko a bayan lauhi to don dai abin gaibi ne abin ne lullubabbe a cikin su amma babu shakka rashin kwaɗayi ga sahun farko kuskure ne a kullum ka dinga kwaɗaitar da kanka ka kasance a sahun farko a bayan lima albarkoki ne masu yawa to rashin nuna kwaɗayi ga sahun farko a gun masallaci kuskure ne sai malaki cewa yaktalifu kathiru min al-musallin ani salati fi safil awwal da yawa daga cikin masallata suna jinkiri na rashin samun sahun farko cikin sallah suna jirkintawa game da sahun farko a sallar da suke ta jami wa qad yakunu hadha hadha almutaakkir ani safil awwal a wa qad yakunu hadha at-ta'akhkhur ani saf min ani safi min awwalin nasi quduman ila almasjid yace wani abin mamaki kad yakunu hadha almutaakhir wala mai jinkirin game da sahun barko zai iya kasancewa min awwalin nasi quduman ila almasjid ya ma riga iya cikin wanda suka fara zuwa masallaci da wuri zaka ya zo masallaci da wuri amma kuma sai a tada sahun farko yake samun sahu a farko ana samu ko ba samu sai ga an ya zo da wuri amma kuma a tada sahun farko bai samu sahun farko ba ko ya tsaya iya turawa an su masu shiga ana fahimta to wannan rashin sanin meye na lada ko alkhairi da aka jirgi a karkashin samun sahun farko a sallah ya sa malamai suke cewa ƙa'ida ce ta malaman usul suke cewa la'isara fil ƙurba la'isara fil ƙurba ma'ana ba za ka nuna wani ka fifita wani a kanka a cikin neman kusanci ga Allah ba an fahimta yanzu a ce kun zo da kai da wanda kake ganin girmansa ƙimarsa kuma kun zo ga gun mutum ɗaya a sahun gaba to ba za ka tura shi bai kai ne za ka shige ana fahimtar wannan domin la'isa da fil ƙurba duk abin da ake gaggauta zuwa wajen Allah da shi ba ka tura wani suna kafa dalili da abin da annabi musa ya yi lokacin da suka tafi da mutanensa zuwa ga Allah zai yi munajati da Allah sauraka shi sai Allah ke cewa ma ajalaka an qaumika ya musa musa me yasa kai gaggawa ka tafi ka bar al'ummarka a baya sai ce hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ubangiji ga suna a bayana suna bina amma na gaggauto na zo gunka domin neman yardarka yasa a zuwa wajen Allah ba a gabatar da wani ka gabatar da kanka sannan wani ya biyo baya ana fahimtar wannan saboda duk wanda ya samu dama a sahun farko ya shiga wannan shine abin da malamai suka ce sai ma ne ce min awwalin nasu quduman ila masjid akwai yiwuwar iya cikin wanda su ne farko farkon zuwa masallaci amma kuma sai a yi ci sahun barku ba ya ciki waƙad hadara hi ne wa hassa mazan Allah ya kwaɗaitar haƙiƙa ya kwaɗaitar sallallahu alaihi wasallam ani salati fi safil awwal mazan Allah ya kwaɗaitar game da sallah cikin sahun farko a masallaci ya kwaɗaitar a dinga ƙoƙarin samun sahun farko cikin masallaci fa an abi huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakar addausi shi ne abu huraira Allah ta'ala ya kare da dace kale ke cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu nas ma fi an-nida aw as-saff al-awwal da dai a ce mutane sun san irin gwaggwaban ladan da Allah ya aji a kiran sallah ne an-nida da kuma saff al-awwal da sahun farko an gane ko sun malamtajidu illa an yi sahamu ayyakitari'u alaihi listahamu manzan Allah ke cewa da a ce sun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko to da mutum ba zai samu ba sai ya yi ƙuri'a sai an yi ƙuri'a a kasa in an zuwa ce to wane wane abu ko fasta iya neman ladanci sai ladan wallahi ko yawwa sai da sai an yi wannan ana ta kamfen ka je gidan mamuwa ne ka je gidan mamuwa ne ka ce wallahi takarar ladanci da mutu da ku taimake ana ganewa wallahi da an san alkhairin da yake cikin wannan da haka zai dan dai abu ne a lullubi iya cikin gaibi manzon Allah ya yabi ladanai masu kiran sallah a gurabe da yawa a cikin hadisi ya ce su da su aqawlu unuka yawmal qiyamah kuma akwai wanda yake ce Allahumma aghfir lil mu'azzinin Allah kai wa masu kiran sallah gafara manzon Allah ne ke musu addu'a da kansa kuma yace suna da siffa ta ado wanda ta bambanta da dawa'an su a ranar alkiyama kuma an ce duk inda sautin mai kiran sallah ya je tuladan sa ya je kuma duk wanda ya ji kiran sallah sai ya ba da shaida kan wanda ya ji kiran sallah sabuwar alkiyama ana fahimta so da kiran sallah iya da martaba a musulunci ba karamar martaba ba manzan Allah yake cewa da sun yi ƙuri'a a kan tsawon farko da kuma irin sallah wakala sallallahu alaihi wasallam muhaddiran min at-ta'akkuri manzan Allah yake faɗa game da jan kunne game da jinkiri akan samun tsawon farko yake cewa la yazalu qaumun yata'akkaruna mutane ba za su guce ba suna jinkiri game da tsawon farko hatta yu'akkirahumullah har sai Allah ya jirkintar da su ma'ana idan kullum aikinka jinkiri game da sahun farko to kai ma akwai bukatunka da yawa da Allah zai jirkinta masu ba zai biya masu ana fahimta ashe iya daga cikin surrun samun karɓar addu'a a gun Allah ka dinga samun kanka a sahun farko ka dinga kokarin samun kanka cikin sahun farko a masallaci amma in kullum feda kake kullum wannan aikin ga ka riga ka sabarwa kanka to zaka dade baka samu biyan bukata abun Allah zaka jima iya daga cikin surru na karba addu'a ka riƙewa sahun farko wuta a sallah ya zamto in ba ganka a sahun farko ba to wata larura ce wanda tana da ƙarfi ta taso ma bayan da za ka yi ita amma babu shakka tsantar kai cikin sahun farko alama ce ta alkhairi a goma sallaci ana fahimtar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su guce ba suna jinkiri game da sahun farko sai Allah ya jirkinta su wa izdadu al-amru fi hukmihi inda ma yata'akkaru an saffi al-awwal ahlul ilmi ita iya daga cikin abin mamaki wanda hukuncin ma yafi tsanani a ce masu jinkirin sahun farkon masu ilimi a ce ga hafizai ga malamai amma ba za su samu sahun farko ba he su bar mutumin da ba zai iya hukunta kabali da ba'adi ba kuma shi ne a bayan lima wannan ba daidai ba ne a gunda sallah take da gata kamar saudiya ai kun ga duk bayan liman limamai ne na duk bayan limamin da yake jan allah a harame maka ko madina to bayansa mutum goma a bayansa din limamai ne kowa in ta ɓaci zai yi limanci to ma a yanzu ba sai ga mai rigar lallo a bayan liman kai wasa wallahi tallahi sai ya ga mai nan a aske nan a gwiwuye kansa a bayan liman ko mai wandan da ba zai iya cikakken ruku'i ba shine a bayan liman ina malaman unguwarsu ina makarantar unguwarsu ba daidai ba ne malici abin zai fi tsanani ma a ce ma abota ilimi kuma su ne suke samun kansu wajen jinkiri gama bayan liman a bar mutanen da kawai dai a amne awamun nasu a ce su ne kuma a bayan liman saboda ka a bayan liman mu ne mai daraja a masallaci ba kowa ake so ya tsaya a wannan gun ba komai zai iya faruwa liman sallar alwalan za ta iya warware ba a lokacin da liman alwalan za ta warware to wanda yake baya da ya cancanta ya zo shi ya ci gaba da yawa mutane sallar to da Allah kun bar mai askin bombali a kansa ko mai rigar yan bol a bayan shi ko mai ɗamamman wannan da bai iya ruku'i kuma shine a bayan liman liman iya fita a laulansu ta wurin to shi zai bazu za ku tura a gaba kuma a leƙuwa ga shi ne yake jan ku sallah da Allah wani mutunci gare ku babu kima a ciki babu daraja a ciki na'am a to wani ma ba zai shiga ba kam wani tabbas haka ne wani ba zai iya shiga ba ya san bayan da za a yi hukunta mutane game da sallah bai iya ba to to ikama ma ga mala abin da ke fada ikama ma wani ba zai tare ka kuma shine a bayan liman to malam da yana cewa dukkan ma'abota ilimi malamai da hafizan alkur'ani da ɗaliban ilimi to su ya fi dacewa a gansu a sahun gaba a bayan liman a kowace unguwa a kowane masallaci wannan haka abin yake a asali ya sa manzon Allah su Abubakar su Umar su Usman ne a bayansa wanda kowanne malami ne kuma limami ne an fahimta duk inda sallah take da gata haka ake yi bayan liman to malamai ne a bayansa wanda za su iya hukunta sallah kuma suna da shiga ta kamala suna da shiga akalla jamfa da hula ko gari da hula da komai shiga dai ta mutunci da kamala wanda duk wanda ka tura gaba kama yamma sallah ba za ka jawo ba to duk inda ake so a yi wa sallah gata irin wannan za a yi amma da yawa sai ga wani iya da ilimi malami ne ya isa ya limanci amma sai an tada iqama sai an yi rak'ar farko kuma iya gudu bai zo masallaci wannan ba daidai bane ba ya kamata a gyara sai malik ke cewa asa'a yawa daga ciki abin da yafi tsanani shine masu jinkirin sahun a ce ma abota ilimi fa iza nazarta wajadta anna am an anna ammata man yaqfuna fi safil awwal min awamin nas sai maliki cewa fa'iza nazarta idan ka yi nazari ka kula an amata man yaƙi fu mafi yawan masu tsayuwa fi safil awwal a sahun farko min awamin nas ga magarin mutane haka ne mafi yawa daga cikin masu tsawa a sahun farko ya ce awamun nas ga magarin mutane idan ya ce awamun nas mutanen da ba su da alaƙa da ilimin addini shi dai musulmi ne musulmi na sallah yana sallah amma ba ba ruwansa da harka neman ilimi abin da ya dame shi to wannan sune awamun nas to da yawa daga cikin masu tsayawa sahun farko irin waɗannan mutanen wa malla iyan tammuna ilal ilmi bihal ko kuma wanda ba za ka taba jingina zuwa ga neman ilimi ba ba za ka taba kwatanta su malamai ne ko ɗaliban ilimi ba ne to su suka fi yawa kuma a sahun gaba abin mamaki malike cewa wakala sallallahu alaihi wasallam wa ragiba li ahli al-ilm manzon Allah yake faɗa game da kwadaitarwa ga masu ilimi liyalini liyalini minkum ulul ahlabi ay ashabul uqul almutamayyiza wan nuha ashabul ilmi was sabaq manzon Allah yake cewa waɗanda za su bi ni a matsayin sa na liman kenan liyalini minkum wanda suka cancanta zama a bayana a cikin haka maza alaƙi wanda suka cancanta zama a bayana a cikin ulul ahlam al'ahalami shi ne al'uku ma'abuta hankali ana ganewa to da Allah wanda zai sa kowando da riga ba zai iya cikakken rukui ba sai gadon bayansa ya fito iya da hankali wani a tambayar ku nake iya da hankali wanda tsarisinsa zai fita a ruku'iya da hankali wannan ko wanda ya tafsako tsamammen wannan daga ga shacin al'awararsa na kana gani wannan yana da hankali bai da hankali to bai kamata wannan ya zauna a bayani ba manzan Allah ce wanda za su bi ni wanda za su kasance a bayana cikinku to ulul ahlab ai ashabul uqulul mutamayyiza masu hankali masu iya rarrabe kaza da kaza cikin addini to su ya cancanta zauna a bayan liman inji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda zai sako riga mai sunan arne a bayansa arnan da baya san addini baya san ma'abuta addini kuma ya sa riga mai sunan sa zo masallaci ko mai tambarin club din sa ko mai tambarin cross ko an su yin iskan duniya da tambarin su kuma ya sa ya zo masallaci bayan liman wannan yana da hankali ba ba za ka jingina cikin masu hankali ba ana fahimtar wanda yau na san margayi wazirin kano malin isa wazirin allah ji kan zara'a wallahi in baka da hula baka isa ka tsaye a sahun gaba a masallacin sa ba wai karamar riga ko rigar yan balba a hula in dai baka da hula wallahi sahun gaba ya fi karfin ga masallacin sa ni na san wannan wallahi malam kafin ya rasu haka yake ina fahimta su makansu to shi ne akwai masallaci masu ɗabbaka wannan kuma gaskiya ne ba laifi ba ne a tarbiyyantar da mutane a koya musu ne wata koyuwar ba ta yi wa sai da ƙarfi ɗan adam wani lokacin baya sallallaba sai an masa da ƙarfi shi ne amma abin mamaki har masallatanmu na ahalus suna ka ga masu tsayuwa a bayan liman wannan sitarar wallahi ba nan bakin gari kuma su ne a bayan liman kuma ahalus suna wannan bai kamata ba ga dai abin da ma'aikin Allah yake fara wanda suka cancanci zama a bayana an ji shi a matsayinsu na liman to ulul ahlab waɗanda suke da hankali wannuha da kuma su ilimi al'ahalam fili al'aƙul ashabul uqul wannuha su kuma ashabul ilimi wasaba masu ilimi to su ya cancanta zauna a bayan liman a masallaci masu hankali masu ilimi an bayan shi karatu to wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ke ci sumal ladina yalunahu sumal ladina yalunahu sannan sai na bayan su sai na bayan su sai na bayan su wala taktalifu fataklif wa taktalifu qulubukum ma yake shi kada ku saba ba idan kuna saba sai zukatun ku sassaba a cikin masallaci ma'ana ku tsaya ku daidaita su ku inganta shi idan kuna sabawa cikin sauto zukatan ku za su saba za ku kasa samun ittifaki kan cikin al'amuranku na rayuwa an bayyance wannan hadisin iya cikin hadisin imamu muslim da ibn khuzaima Allah ta'ala ya kara musu rahama wa an khais bin ubbat daga khais bin ubbat kale yake cewa bainama ana fil masjid yace wata ran na samu kaina cikin masallaci inji khais bin ubbat ana ganewa fi saifil mutaqaddim a sahun gaba yayi kokarin ya samu kan cikin sahun gaba a masallaci yajituni yajzabani rajulun min khalfi ina cikin sahun gaba ko sai naji wani mutum ya fisgo ne fisga da karfi jazabatan fanahal ya fusge ni har ya raba ni da sahun gaba sai ya raba ni da inda nake jawo ni baya wa kama makami kuma sai ya tsaya a gun da ya jawo ni din ana fahimta ya fisgo ni kuma sai ya tsaya a gun da ya jawo ni fa wallahi ma aqalta hu salati yace har ma ya mantar da ni a sallata na rasa ma ina nake ba domin ya fisge ni da ƙarfi har ya mantar da ni a ina nake a cikin sallah falaman sarafa lokacin da aka yi sallama na juya iz huwa ubay bin ka'ab sai naga ubay bin ka'ab iya cikin alaramomi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aramma ne hafizin qur'ani ne an gane ko akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ubay yace na mai rasulullah yace Allah ya ce ka karanta mun suratul bayyina lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin zuwa ƙarshe yace Allah ya cika karanta mu wannan sura sai ubayyu bin kabi ce sammani la ya rasulullah yanzu Allah ya kama suna na ya manzo Allah ce Allah ya kama sunan ku ubayyu ko sai ya kama kuka ya kama kukan dadi Allah ya kama sunansa yanzu kai ko tunumbu tunumbu ne ya kama sunanka ai kai maka zama abu nuna a unguru ko ko ba gaskiya bane to ka gani ballantana Allah subhanahu wataala ya kama sunanka ana fahimta ya ce sammani la ya rasulallah ce eh Allah ya ambace ne ce eh Allah ya ambace ga yawo ya kama kuka to shine wannan iya cikin mahadatan qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakala ya fata la yasuuka Allah sai ce ya kai matashi da Allah karka damu karka bata ranka irin abin da nama jawo ka zare daga sahun nan na tsaya gunka karka damu kar ya bata mare da Allah inna haza ahadun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina anna liyahu ya ce wannan alkawari manzan Allah ya mane ce mu ya kamata mu tsaya a bayansa ku gane karatun na ce muku hafizi ne malami ne yi ga kuma wani sahabi ne amma bai kai shi ba da ya zo gan shi a bayan liman gunda in liman ya samu matsala shi ne zai je cikin abu sai ya jawo shi ya ce nan bakunka ba ne baka cancanta ba kaga wannan ba rigar yan kwallo ya sa a bayansa ba ba askin kafir ya yi ba shi dai bai kai wannan cancanta ba amma ya jawo ke tsaye a gun ya ce abin da na ma alkawari ne manzan Allah ya mana ya ce irin muhafizan alkur'ani malamai mu ne za mu tsaye a bayansa yi yasa da jawo ka na tsaye a gun karka da mu manzan Allah ne ba mu doka muka bi so masaka ba da alƙibla sannan ya fuskanci alƙibla fa kale ya ce halaka ahalu la akata wa rabbul ka'aba talasa ya ce shugabanni su ne ahalu la akata masu kullawa da warwarewa an gane ku a ce an ba da doka kaza a ce an ɗage doka kaza su ne ahalul akas to ubayu yake cewa waɗannan sun halaka da yawa daga cikin shugabanni sun halaka su makala sannan sai ya ce wallahi ma alayhim asi ya ce wallahi yawancin su ba abun koyi a gursu a sa'asi daga laƙar kaza lakun fi rasulun uswatun hasana daga uswa ne ya ce da yawa daga cikin shugabanni ba abin koyi mai kyau a gusu kabi wa tun lokacin sahabi mai ke matsar wannan magana da yawa daga cikinsu ba abin koyi mai kyau a gusu ba walakin asa man adallu kablana sai dai wanda suka bata kafin su ne suke ganin abin koyi a gusu amma duk wani mai ilimin mai sanin ya kamata to zai ga da yawa ba abin koyi da yawa abin shugabanni a wancan lokaci ƙulla ya aba yaƙo sai na ce ya baban yaƙo ba mata a ne bi ahalul aqd suwa kake nufi da ahalul aqd qala sai ce al'umara su ne shugabanni su ne ahalul aqd masu kullawa da warwarewa an fahimta to yace tun a lokacin akwai da yawa daga cikin su ba babun koyi mai kyau a gusu balantana kuma yanzu a wannan hadisi ya ce littafin akhrajahu an-nasa'i imamun nasai ya fito da shi kamar yadda malamin namba ta biyar alhaku bil imam wa ya fi cancanta ya zama liman ana fahimta wa ya fi cancanta ya zama liman a masallaci ya kafi umu'azamun nas da yawa daga cikin mutane suna kuskurewa fi mano a haku bil imam cikin waye fi cancanta ya zama liman a masallaci faminan nasi man ja'ala zalika khadi'an lil urfi wal ara' wa an sun mai da limanci kawai abinda al'ada ta ajiye da ra'ayin mutane kawai a al'adance mu ga irin al'adar mu a liman ko kuma wai ra'ayin mu mun fi ra'ayi kaza a limanci to wa an so haka saka dauka inda ra'ayin mala'un unguwa ko masu kuɗi ko masu faɗa a ji karkata to anan za a yi ko kuma a'a a ra'ayi ko urfi ko abin da ya shari'a kai abin da al'ada ta haifar wa'ansu mai da limanci a wannan tsarin suke yi shi faminhum man yukaddimu ar-rajulu li imama li kibar sinnihi wa'ansu kuma suna gabatar da limamin su domin iya da shekaru da yawa domin dattijo ne ya su gabatar da shi kuma a cikin limanci auli manzilati ko matsayinsa wani ana ba shi limami don matsayinsa ne ana ba shi limanci don matsayinsa baina kaumihi a cikin mutanensa a ce ai mutum ne mai matsayi a cikin mutanensa auli kaunihi mutazawijan wani kuma ana ba shi limanci don mai aure ne shi ba goro bane iya da mata ila ghairi zalik zuwa ga wa'ansu manufofin waɗannan daban-daban min al-awsaf daga cikin abin da mutane suke siffantawa an gane ko a fatarattaba ala zalika annahu taqaddam unas lil imama yaqta'una fi qira'ati al fatiha yace abin da yake faruwa duk wannan manufofin da malam ya faɗa da waɗansu su wanda ake limanci a kansu din yace zai sa a nada liman ko limamai su dinga kuskurewa a cikin karatun fatiha ma alhandu kaga wannan bai kamata ya zama liman ba ko ga liman garubi bai kamata ya zama liman ba wannan an fahimta in dai kuskure akwai kaɗa'un a akwai lahanun jeli akwai lahanun hafi to malaman tajwidi sun ce in dai liman iya da lahanun jeli bai kamata ya limanci ba lahanun jeli shine kuskuren da zai canjawa ma'ana manufa kaga alhamdu ma'anarta ta sha babban da alhandu idan ka ce alhandu to idan an fassara ma sai kai kuka an kana da imani kamar kana jingina wa Allah kayan kiɗa handu shine ganga bilhaban ba hamdu kuma godiya kaga duk limamin da bai iya cewa alhamdu ba to bai kamata ya limanci ba domin iya ɓata ma'anar ma'anar da ƙur'ani ya zo da ita ya canja ba haka ake nemi ana fahimtar wannan to in dai wannan manufofin ko shekaru ko matsayi ko ra'ayi ko urufi ko wani bai kirji ya ce shi zai naɗa liman da sauransu in dai irin wannan manufofin ake bi wajen naɗa liman to za a samu kai cikin irin wani abubuwa akwai limamin da ake ban labari na san shi ma cewa kabili ne ko ba ta kama can har aka yi sallama aka ji shiru bai magana ba sai aka ce akar maka lahu kabili fa ta kama zai ce da kowa ya je gida ya ga ya zama da gida wallahi talabi abin da ya cikin ya ce ta kowa yaje gida ya gaya sa gida barbashi kenan to kaga irin wannan magana ta gaskiya ba su cancanta zama limamai ba su cancanta ba da yawa ana samun irin wannan abubuwan da yawa musamman kana sallah a masallatai daban-daban kuma abin da ya ja wannan rahim bin cancanta wajen naɗe limanci kuma shi wannan limanci da kuka gani wallahi aiki ne mai girman gaske ba wanda ya san aiki ne sai wanda ya tsinci kansa a cikin aikin anan zai gane aiki amma a matsayin ka na mamu ko da zaka shekara hamsin kana bin jami'i to ba za ka san meye masauliyar liman ba ka sani ba tunda ba aikin ka bane ana fahimtar wannan sai malai ke cewa ana samun kusakurai da yawa wajen naɗa limanci da rahin cancanta hatta wajen karatun fatiha fil waqatil ladhi yakunu khalfahu fi saf yayin da kuma zai kasance a bayan shi liman din da yake samun kuskure wajen karanta fatiha to a bayansa akwai a manhum yahsiluna al-ijaza min al-qira'atil qira'at daga cikin bayansa zaka samu wanda alaramma ne gwani wanda iya da ijaza iya da certificate da aka yi da ya iya karatu ba ana fahimta a bayan limamin zaka samu akwai wannan malami ne ya iya karatu anya da ya iya amma domin shi bai fito daga wancan layin ba ba a ra'ayi da da shi ko ba ba matsayi da matsayi ko kaza da kaza da sauransu shi bai cancanta ya zama liman ba aka rada wannan to shi wannan din da yake wannan karatun a bayansa akwai wanda zai karantar da ya tsawon shekara hamsin zai iya karantar da shi ƙur'ani ana fahimtar wannan da kyau a bayansa akwai wanda yake da ijaza ta karanta ƙwa'in da ruwayoyi daban-daban amma shi bai zama liman a malike cewa wama harramu min al-imamati illa lishghuri sinni wa an so abin da ya sake hana su limanci domin kanana ne ba su da shekaru da yawa aw qillatu sha'alihim ko al'amuran su ba su da wani matsayi cikin mutane ya hana su limanci sai a jawo daka-daka manya-manya a basu wal a haƙu bil imama mali ce wanda ya fi cancanta ya zama liman inda ya cancanta za a yi to huwa aqra'un nasu likitabi shi ne wanda ya fi al'ummar da zai jagoranta iya karatun alkurani wannan shi ne abu na farko da ake dubawa idan mutum zai limanci to a fara gwada ƙur'aninsa a kai wajen hafizan ƙur'ani su gwada shi ya iya karatu in gun ba mahaddata da yawa ba dole ya zama mahaddaci ba amma aƙalla dai a ce ya iya karatu duk surar da zai karanta a sallah ya iya in kuma gune akwai mahaddata da yawa to yana da kyau a ce limamin kuma haddaci in zai yi hakan ya fi dacewa in kuma gun ba mahaddata to a tabbatar ya iya karatu ana fahimta sai ce huwa aqra'un nas li kitabillah a'lamahum bi ahkami sala kuma a ce ya san hukuncin sallah ya san qabli da ba'di ya san qabli ya san ba'di ya san abin da sallah take rugujewa duka sai an saki ya san abin da sallah za ta iya karewa amma za a dora ta duk ya san wannan to iya cikin sharadin mutum ya zama liman ana fahimta wa gairiha da waɗansu waɗannan min al-ahkam daga cikin hukunce-hukunce faizastawa isnani yuqaddimul akbaru sinan idan an samu sanin qur'anin su ɗaya ne wanda ya san qur'ani wanda ya san qur'ani kowa ya iya sannan hukunce hukuncen sallah kowa ya sani to sai a zo kuma bangaren shekaru kuma sai a ce to waye fi shekaru a cikin su sai a dauko wanda fi shekaru sai a dora shi zama liman ويجوز التقدم ويجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل يا halatta a gabatar da wanda aka fi shi daraja akan wanda yake daraja fiye da shi an fahimta a ce gawa ne ya san komai ya san komai duka ya sani amma ga wani shi ma basic abubuwa da limancin ya sani amma kuma ya fi shi kamala ya fi shi mutunci a idan jama'a to sai a gabatar da shi a limanci ya halatta yi wani ana fahimta shi ne wujudu taqdimul mafdhul ma wujudul fadil fa an abi sa'id daga aba sa'id Allah ya kare yadda da shi qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kanu thalasan falya falya ummahum ahaduhum idan ku uku ku uku ne to ku na da ɗaya zama limamin an fahimta falli ummahum ahadahu asa ɗaya zama liman wa haquhum bil imam aqra'uhu wanda yafi cancanta ya zama liman kuma wanda yafi hukaratan qur'ani haka manzo Allah ke faɗa a Abbas Sa'id a Abbas Sa'id Allah ya kare da shi yace ko tafiya kuke kun kai ku uku to ko na ɗaya ɗaya zama liman amma amma wannan sharadin ya zama liman a cikin kuma yafi kowa iya karatun qur'ani a cikin wannan shine sharadin ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an abi mas'ud radiyallahu anhu daga aba masa'ud Allah ya kare yadda da shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ummal qauma aqra'uhum likitabillah wanda ya kamata ya limanci mutane wanda ya fi su karatun alqur'ani fa iza kanu fil qira'ati sawa idan sun zama sun yi takara wajen karatun qur'ani kowa ya iya to fa a'lamuhum bi sunnah sai a zo kuma sanin hadisi kuma waye fa sanin hadisi a cikin su faiza kanu fi sunna sawa idan sun samu daidaito wajen karanta hadisi kowa ya iya fa aqdamahum hijra to sai a gabatar da wanda ya riga hijira a cikin su fa in kanu fil hijra sawa idan kuma tare suka yi hijira rana ɗaya suka yi hijira suka zo Madina fa aqdamahum sinan to sai a gabatar da wanda ya fi shekaru a ciki to wannan shi ake duba wajen nada limanci ba cancantar iya karatun Qur'ani da sanin hukunce-hukuncen sallah wanda su ne first abin da ake dubawa an fahimci wannan shi ne wanda ma'aikin Allah ya tabbatar da ya ake na da limanci ga hanyar da ake bi a zakulo wanda ya iya karatu masanin hukunce-hukuncen sallah masanin hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mai kima mai kamala to shi da ke zama liman wannan shi ne abin da shari'ar tabbatar a namba ta shida adumu taswiyatu sufuf wa itimamiya adamu taswiyata sufufu itimamiya kuskure ne a ƙi daidaita sahu a sallah kuma kuskure ne a ƙi cika sahu a sallah wannan kuskure ne iya jawa mutum ya yi hasarar sallah sama bai sani ba daidaita sahu da kuma cika saukar a bar sahu da gibi kuma a kafa wani sahun a baya ba daidai bane ba daidai bane ballantana kuma har a je waje a kafa sahu masallaci bai cika ba wannan ba daidai bane malik ke cewa wa hadha al-qat'u muntashir fi mu'zamil masajid wannan kuskuren na rashin hada sahu da kuma rashin cika sahu ya watsu da yawa cikin masallatai wa huwa qat'ul mushtari bainal a'imma kuskure ne wanda an samu cakudi ne har malamai wasu yi wuce wal musallin da wasu daga cikin masallata an gane ko fa najidu ba'du la'imma malice zamu samu wasu daga cikin limamai ko malamai yataqaddamuna ila al-imamati duna an yastawi sufu za su shiga gaba kawai wajen da za su yi sallah su tsaya su kabbara sallah amma ba su damu da daidai da sauya daidai da kuma daidai da shi ma idan liman iya wani ta kusko da yake aikata haƙƙin liman ne iya daga cikin haƙƙin mamu a kan liman ya tabbatar da ingancin sahunsu an bai mitan nan haƙƙi ne na mamu a kan liman ya tabbatar da cewa sun daidaita sahunsu ko ya faɗa da baki a yi ko inda bakin ma ya ƙi yiwa ya shi ya fito ya aiki da kansa haka ake yi amma wani liman ɗin ba ruwansa kawai ana iya zuwa wuciya zai kawai ta da sallarsa kawai an daidaita ba a daidaita ba wani ya bauɗe wani bai bauɗe ba ruwansa bai damu ba dole ne liman ya kula da sahun mamunsa iya daga cin haƙƙinsu a kansa ko ya faɗa da baki a daidaita ko ya shiga ya aiki da hannunsa a daidaita su ana fahimta wannan a maliki cewa waye ta nasahul al-musallin waye ta nasahul musallin wajibi ne shi liman ya dinga yi wa masallatansa nasiha wajen a daidaita sau a daidaita a cika wani dawo nan gyara nan haƙƙi ne a kan liman na mamushi nimma ya ji alusufuf a mukutalla ya dinga musu nasiha kada sahun ya zama to iya da gibi ba ku kiyaye ku daidaita ku cika sahun wa gairi muktamila ko a ce sahun bai cika ba wa amaran nabi sallallahu alaihi wasallama bi taswiyati sufufa ma da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wajen daidaita sahufa kale ke cewa la tasu la tasuwanna sahufaku ko dai sahun ku daidaitu aw la yakhalifan Allah baina wujuhikum ko Allah ya saba tsakanin fuskokin ku ana ganewa ko dai ku dinga daidaita sahun ku a sallah ko kuma ku kasa samun hadin kai a cikin akwai wani malami ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudiya wanda nake ganin rubutunsa game da wannan hadisin yake cewa shi a research da yi iya ganin abin da yake kawo rarrabuwar kai a cikin musulmai masu aƙida ɗaya masu manufa ɗaya to akwai matsalar rashin haɗa sahu a sallah akwai wannan matsalar aƙidar ku ɗaya a masallaci manufar ku ɗaya ba wanda ya saba wani aƙida amma matsalar naira dubu ashirin sai ku kasa haɗa kai ku yi maganinta ko ɗaya daga cikinku bai da lafiya rashin lafiyar da ba za ta ci kuɗi naira dubu hamsin ba amma sai ku bar shi mutu a haka ko matsalar masallaci ta naira dubu goma ku kasa magance ta sai ana tabara ana ta bin kan wani kan wani ya ce wallahi wannan matsalolin duk abin da ke haifar da su rahin haɗa sauwa sallah in dai sahunku yana daidaituwa a sallah to za ku tahi da murya ɗaya a cikin masallaci an bai jana liman duk abin da ya ce amma al'umma a haɗu a yi kaza to wallahi za a ba shi goyon bayan haɗin ka yayi amma matsalar rashin haɗa sahu a sallah tana sa kan mai rarrabu ga mu dai aqidar mu ɗaya manufar mu ɗaya gun sallar mu ɗaya amma ba mu da manufa guda ɗaya ba za ka yi mamaki ba ƙaramin masallacin juma'a bane a wannan garin za a yi sallah a ce ana neman taimako a da dubu goma cikin masallacin akwai wani masallacin da ba zan kama suna ba iya cikin manyan masallaci a garin nan wallahi wani wanda jagoranci neman taimakon yake wuyan sai ce akwai lokacin da za a nemi taimako ran juma'a ne ma amma ba za a fa naira dubu hudu ba a cikin al'umma sama da dubu da suke zuwa sallar juma'a naira dubu hudu ko dubu shida to ina haɗin kai a wani kar ku manta bai fa sati biyu ba a shiga muhammadu kabiru gombe allah ya ƙara masa lafiya yake faɗa mana a wannan shekarar ko shekarar ta gabata akwai kiristoci a jihar kaduna za su saya wa su jirgin sama wallahi firabir jir za su saya masa domin sun wadata matsalarsu ma ta fi ƙarfin gyara cuci a foston za su yawa jirgin sama ya dinga tashi iya yau amma lokacin da limamin ungoro ko mace ɗin kirki bai da shi kuma iya canji riga ya zama abin zagi ya wannan malaman ina suke samun kuɗi an fahimta akwai wani malami daga cikin malaman da suke ta yawo a midiya yake cewa akwai shi ma wani fasto ko me taso ne ko me taso masa ya buƙaci a mai taimako a masallaci aka haɗa masa kuɗi naira dubu ko ɗari tara ne yake ta musu fada fada ba yake yi wannan kuɗin ya yi kaɗan ya za a tara mai wani kuɗin ya ce dama dai ya zo ya musulunta ya zama liman ya ce wallah naira dubu tara mai tafi ƙarfin shi ba ma dubu ɗari tara ba saboda addinin musulunci ba yi wa sai da kudi a yunwa wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dole sai kudi ya shiga cikin addini ba zai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi dukiyar Khadija da dukiyar Uthman da dukiyar Abubakar duk sun taimake wajen gina addini yasa addini ba zai yi ba sai da dukiya wannan dole ne in ba haka mun dinga ganin wulakanci kuma abin da ya kamata mu yi mu wuce gun wallahi rashin haɗin kanmu sai ya sa ko mu dinga yawo a gun yanzu ai ga mu na muna raye mun taɓa ji ana lancin ɗin gina coci ana ta sanarwa a rediyo ko ana buga aibi yana ta ce za a yi lancin ɗin gina coci amma da wahala ka yi sari sai ka ji lancin makaranta lancin masallaci lancin wa'azi lancin marayu lancin kwamitin ilimi duk kuma rashin taimakon namu ne rashin bema waɗannan waɗannan ɓangarorin gudunmu da zai yi su dole sai an fito ana bara ana bara sosai a naɗa wakilai na masu bara akan matsala ta taso a masallacin su je ofis ɗin wannan ma ya ce baya nan su je gidan wani a ce ba yanzu ba duk haka ake yi akan abin da in mun haɗa kai wallahi za mu iya yi duk inda mutum hamsin ko sama da hamsin suke sallah in dai sun haɗa kansu wallahi za su cimma abubuwa da yawa a rayuwar masallacinsu mutum hamsin kawai wallai amma ba mu da haɗin kai to daga cikin irin abin da ke haifar da rashin haɗin kai in ji wani malami yake shi akwai matsalar rashin haɗa sahu a sallah in dai sahunku baya inganta baya daidaita to ba za ku yi magana da murya ɗaya ba matsayinku na masallata a bayan a masallaci amma ana sallama kowa ya kama gaban su shige kun zamanto taron tsutsiya ba sha to idan muna sau yawan mu ya amfanar da mu mu ci ribar yawanmu da junanmu da junanmu to mu dinga kokarin hada sahu a musulunci mu kiyaye wajen hada sahu to za mu ga yadda yawanmu zai amfani mu za mu ga yadda wani zai ci albarkacin wani wani zai ci albarkacin wani amma akwai masu martaba da darajoji da yawa a cikin mamu a masallaci amma rashin haɗin kai sai ya sa kuma ba a ci muryarsu ba akwai malamai wanda za su iya zuwa su dinga bawa mutane sallah afuwan karatu ko ma ba irin wannan na ta'alim ba su dinga ba su karatu a majalisi ko ta'alimat ko karatu haka na majalisi amma rashin haɗin kai ba a masansu a masallacin ba in tashi na histahi da karatunsu ko mutuwa ne su mutu da karatunsu akwai waɗanda suke da hali akan za su iya taimaka wa'ansu ɗaliban samu admission wa'ansu masu nema musu aiki amma rashin haɗin kan masallacin sai wani dama ta wuce ma ba albarkaci ta masallacin ana fahimtar wannan ya sa malam usaim ne ke cewa kar mu ɗau masallaci ya zama to kawai gun ibada ne kawai a'a akwai matsalolin rayuwa da ake magance su a masallaci har auratayya ma ana kullata a masallaci da kula da 'ya'yan marayu wani eh kai malamin jami'a ne ne damar ka kana dama wajen admission eh to ga yara guda biyu sun cika requirement suna da kiran da ake bukata sun yi jam to gashi kai muka wakalta ka sama masa admission da sunan masallaci wane eh kai dan kasuwa ne kuma kana da hannun jari da yawa ga yaran mu guda uku marayu ne dan wane dan wane ne misali iyayen su duk tare muke ibada sun mutu to ka dau guda biyu ka je ka sa su ko da ko suna yi da sunan masallaci za su tafi kai wane kana da dama a gwamnati duk abin da ya taso a matsayinka da damarka da ofis ɗinka to ga yaranmu ka fara magance matsalar su tukunna to idan kuka yi gurumin ɗin yaranku akan wannan to idan sun girma su ma na ƙasan za su taso da su a irin wannan to amma wani ya samu dama har ta kubuce amma masallacinsa bai amfani shi ba wani ya yi kuɗi har ya tsiyace ma kuɗin su ƙare amma bai amfanar da masallacinsa da wannan kuɗin ba wani ya tsaya takara ya samu matsayi a gwamnati har a gama shekara hudu a gama takwas ɗin amma bai amfanar da masallacinsa wani abu kaga wani mu da kanmu kiwa kanmu mugunta har masallaci in dai iya taka irin wannan gudunmawar hatta matsala ta wani kwalbet a titi ko wani ruwa iya fallatsa wa mutane ko wani matsala gun alwala gun tsarki wallahi masallaci da kansa zai iya magance wani abubuwa abubuwa dewa zai magance har ma ya sama wa an sana'a masallaci in iya taka rawar da ake bukata wallahi ƴaƴan marayu da wa'ansu wanda ake yaba da hankalinsu masallaci zai iya rike su ya dora su a hanyar karatu su ta yi amma ba mu da wannan dabara ba mu da wannan dabara an fahimta kowa ne eh a gidanka akwai yara mata guda biyu uku eh suna zuwa masu sun yi karatu wani hatana da hadda wace kaza to wani kai ma yayanka akwai samariya yi wani ya gama digiri wani yayi kaza to hada su aure mana in dai har masallaci iya taka irin wannan rawar to wallahi musulmi kullun hadin kan mu karuwa zai liman ya fito yayi magana a goya masa baya alhaji wani i kaza malam wani kaza zaka yi shikenan an gama haka magabata suke yi amma yanzu ko sai dai mu shigo masallaci mu tafiyar mu kawai ba ruwan mu sallah lokaci biran ya assalamu alaikum asu kowa ya fice ya fice ya tafiye su shikenan kun bar liman da ladan da yanko mutum masallaci su ne da masallaci kawai amma sauran mutane ba ruwansu da abin da shafi masallaci to wannan ba daidai bane iya cikin kuskure mafi girma da muke aikatawa a rayuwarmu mu kasa cin albarkacin junanmu da junanmu mu bari damar ta dinga wucewa domin rashin haɗin kai irin nan maliki cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu shakka har in ba kwa daidaita sahu akwai yiwuwar Allah ta'ala ya saba zukatanku zukatanku za su saba ana fahimta ya ne faktalifa ƙulubu zukatanku sai su saba a kan samun daidaito a cikin sallah maliki cewa wakala sallallahu Alaihi wasallam istawwala taktalifu alhadith manzon Allah ke cewa ku daidaitu a sahunku ba kar ku saba ku daidaita sahu a sallah kada ku saba wa sahu wa qala sallallahu alaihi wasallam wa aqimu saf fi salah ku tsaida sahu cikin sallah fa inna iqamati saf min husni salah tsayuwar sahu da daidaita sa iya cikin abin da zai sanya wa sallah ka tai kyau sallah ka tai kyau agun Allah ta karbu to sahu ya inganta hakan tana faruwa game da sallah وكان صلى الله عليه وسلم يستوي الصفوف manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake daidai sahu Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa uqimati salah za ta da iqama fa aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya juyo da fiska sai fesin din mu fa kale ce aqimu sufufakum ina limamai haka ake yi idan an tada ya kama neman ya juye ya kalli mamunsa ya ce ku daidaita in ya faɗa da baki ba a gyara ba sai ya fito daga inda yake zo wani gyara kafarka haka za ka yi wani daidaita haka ake yi an fahimta wani gyara can wani muskuta can wani juya can sai ya tabbatar ya gaskon ya daidaita sai ya kuma kuma ita da kafar haka ake iya daga cikin aikin limamai a masallaci su kula da sahun mamunsu su yi magana da baki a gyara in magana da baki biyar ba ta yi wa ya fito ya zo ya yi aiki da hannunsa ya taba wani ce wani gyara kafar kaka wani daidaita kafar kaka kuma abin da ake bukata wajen daidaita sahu nan diga digi su daidaita ba in yatsu ba idan kuka ce in yatsun ku za ku hada kamar wutan nefa ba zai sahun ba zai hadu ba amma diga digi nan diga digi kasan idan sahu nan ake hadawa a so wani sahabi yake cewa iya gane tufafinsu na sahabbai wallahi suna yagewa ta nan suke fara yagewa domin haɗa sahu a sallah kafaɗarwa da ta haɗa da ta waye wannan gugar kafaɗar da haɗuwar sai ya ga tufansu tana saurin mutuwa ta nan ba haka suke a bayan manzan Allah suke an ce idan sun yi sahun za ka iya ture su gaba da su bayi domin tsayuwar sahun inna Allah yuhibbu alladhina yuqatilu fi sabilihi saffan ka annawan buniyar morsus Allah ke magana iya san bayansa wanda suke yaƙi cikin tsari da sahu to wata kuma sallah ana gane da kyau matsalar sahu fa tana da girma fa wallahi tallahi hatta cikin ahalun sunna akwai matsala zaka tara masallatayya goma da kyar zaka samu ɗaya ko biyu masu kamantawa ba wani ma an kace hada sau ma wala bai hada sau ba in ka matso gunsa wani ma sai fice daga sau ma yi ba za ba karka dame shi ya karka dame shi ya za a matsa masa an gane da kyau wani haka yake yi ya ce za a matsa masa shi ba za a takura shi ba amma zai iya zuwa ya ihun siyasa zai iya zuwa shiga wani matsin ya yi ta gumi a banza da wuri amma kuma ya zo ya haɗa sahu da ɗan uwansa iya aikin Allah iya aikin aljanna ba zai yi ba ni an matsa masa an takura masa so da kuma koyi daidai da sahu iya daga cikin abin da zai sa sallar mu ta inganta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa manzon Allah zai jiwo fa kale ce aqimu sawakum wa tarasu ku daidai da sahun ku ba ku hada jikin ku ba ku hada juna da juna daga daga su hadu ka fada su hadu manzon Allah da kansa yake wannan sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn hajar malam ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wastadalla ibnu hazmin bi qawlihi malik ibnu hazim ibnu hazim hazm al-andalus iya kafa dalilai cikin fadin sa ne yake cewa a fahimtar sa dama kuma dan zahiriya ne ibnu hazim dan zahir ne yasa mazhabar su tana da tsauri sosai ku tsaya ku ji fahimtar sa ga wannan hadisi abin da yace kamar yadda ibnu hajar ya hakaitu yace iqamatu salah sai da sallah ala wujubu taswitu sufu yace sai da sallah da daidaita suwa sallah wajibi ne ba musahabi bane kasu kuma su fikihun malikiya sun ce musahabi ne hatta nan iziya ma abin da suka ce daga cikin musahaban sallah akwai daidaita sahu kuma gaskiyar magana sahu ba musahabi bane an gane ko hadisan da suke magana kan daidaita sahu yafi karfin musahabi gaskiya suna ce mu'akkada ana fahimtar wannan ibn hazm yake cewa wajibi ne daidai da sahu kala yake cewa la inna li anna iqamatu sala wajiba domin tsaye da sallah wajibi ne wa kullu shay'in min alwajib wajib duk abin da wajibi ne baya yi wa sai da shi ma wajibi ne akan gane ko iza me suke cewa idan abu ba zai yi ba sai da kaza iza ma lam yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib duk abin da aka ce wajibi ba zai yi ba sai da shi to hima wajibi ne yanzu misali sallah ba za ta yi ba sai da alwala ko to kaga sallah wajibi to alwala ma wajibi shi haka nan alwala ba za ta yi da tsarki ko ko ba haka bane saboda haka kaga in dai baka da tsarki baka da alwala to kaga tsarki ma wajibi ne duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to hima wajibi ne to ibnu hazm ya ce to tunda ma'aikin Allah ya ce iqamati sala'a mana taswitu sufumin tamami sala daidai sahu da sahu iya cikin cika sallah sai ce to abinda sallah ba za ta cika ba sai da hita wajibi ne fahimta sa kenan kuma iya da gaskiya iya da gaskiya cikin ra'ayinsa ya ce tunda ma'aikin Allah ya faɗi wannan da bakin sai ce sallah ba ta cika sai sahu ya daidaita to babu shakka daidaita sahu wajibi ne a sallah ana fahimtar wannan wannan sai yake cewa kullu shay'in min alwajibi wajib wa kana umar radiyallahu an umar dan kattab Allah ya kare yadda da shi yu'akkilu rajulan iya wakilta wani mutum bi iqamati safu ya gano masa yaya sahu yake sai an tada iqama ba sai ya duba sahun gaban sa idan yayi sai ce kai wani dake sahu na biyu duba min sahu na biyu ya yake kai wani a sahu na uku duba sahu na uku ya yake kaiwa da sau na hudu duba ya sau na hudu yake ba zai ta da kabbara ba sai an kama su report sai kowa ya ce eh sahunmu da ya daidaita umar ya daidaita to shi kenan sai ya tare sama yanzu ma mun nan masu gaggawa an kana haka wani wace wannan wai sabon iyawa ne wannan wani gwalan gwaso ne wani wani iyayi za a kama na masallaci da su umar ne suke yi ka san addinin da su ya kafa gogo yau an dai addinin zaka irin nasu zaka yi ba sabon abu bane sai dai rashin sanin kai ce sabon abu ne amma ba sabon abu na tsammanin shekara 1400 ana wannan umar ya ce baya ta da sallah sai ya tabbatar da sahu ya daidaita sai wakilta mutum ya zagaya bai yi kamati sufu ya gano masu ya sahu yake fala yu kabbir umar ɗan kaɗa baya kabbaran harama hatta yi kubiru an na sufufa kadistawat sai an ba shi labarin sahu ya daidaita tun daga na farko har na ƙarshe sai an kama yi labarin eh sahu yayi yayi yayi to sai ya shiga gaba ya tare sallah kaga masu yi da gaske kenan domin ita sallar ba gaggawa ake yi ba in ma kai gaggawa ina zaka je matsaya mu yi sallah ingantacciya yan uwa domin ita ce za mu dafa ta mu samu rahama a gobe kiyama idan ka je lahira sallar ka bude cika ba abin da za ka yi wa Allah ya karba cikar sallah da yinta mai inganci shine abin da zai hayar da kai a gaban Allah gobe kiyama Allah ya ba mu ikon gyarawa mun zo gun da za mu samu matsaya a gun insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifin Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifin ya sa aljanna ce makomar mu da mu da su gaba daya muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ba mu da muna mai albarka muna addu'a marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai wani bawan Allah ya ɗaya daga cikin sahu kai mamu na wannan masallaci ko ma'abocin karatun nan akwai yarsa da aka mata aure kwanakin baya kaɗan to Allah da ikonsa sun haɗu da jarrabawa ta rashin lafiyar yarinyar abin da ya kama da aljinu aka za ta iya ficewa ma ba su yanzu ta to shi ne ke buƙatar addu'o'inmu akan Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya yi mata abin da yake damunta da ita da dukkan masu matsalolin irin wannan Allah ya yi musu majinyatanmu kuma a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya akwai ma wanda aka ban saƙonsa iya neman addu'a shi ma ga madarashin lafiya ne to mun karanta muna neman yan uwa su su addu'a shi ma Allah ya ba shi lafiya abin da ke damun su na larura Allah ta'ala ya yi masa don mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana albarka duka ya samu lafiya mu gama lafiya mai wannan gida Allah ta'ala ya kara masa jagoranci mahaifiyarsa Allah ta'ala ya kara mata lafiya manufofinsa na alkari Allah ya tabbatar masa shi abubuwan da zai yi ko ba na daidai bane Allah ya ba shi ikon ganewa da gyarawa Allah ta'ala ya samu dace na'am na'am yawa dama dama ake cikawa ƙa'idar sahu daga na farko har na ƙarshe idan an zo a bayan liman ake tsayawa saitin bayan liman daga nan kuma za a cika dama da shi idan dama da hita cika kuma a cika hagu da shi daga sahun farko har na ƙarshe haka ake ba a fara sahu daga ɓangaren dama daga bayan liman ake sanya sahu wanda ya zo sahun farko ya cika to ba daga nan dama zai zo ba sai zo bayan liman sai liman ya tsaya duk wanda ya zo kuma sai ya juna dama da shi in an cike dama da shi kuma sai ya cike hagu da shi ga ake sahu na farko har na ƙarshe ga ake musallaci ana fahimta wannan shine abin da malamai suka ce insha Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka da kowa gida lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa wannan wahala da ake sha ta ruwa da wutar lantarki da ban fetur Allah ya kama na ƙarshen ta ya Allah wannan damuwa ta damu mutane gaskiya mutane suna cikin takura amma ba inda za mu kai kuka sai ga Allah duk wanda ya kamata ma a kai kukan wansa ya ji ya sani ba abin da ba su sani ba duk sun sani wanda ya kamata su ɗau mataki on the spot wallahi sun sani ba abin da ba su sani ba da wahalar ruwan da wutar da man fetur duk sun sani to Allah tun da sun ji sun kasa ɗaukan mataki Allah kai ka ɗau mataki da kanka Allah mun kai ƙara gare ka ka ɗau mataki wannan matsala ta dame mu ya Allah abin da ya shafi wutar lantarki da ruwan sha da harkar fetur Allah sun dame mu sun hana abubuwa gudana da yawa a ƙasar Allah ka mana ƙarshen wannan matsala ɗin Allah ka mana ƙarshen ta rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh